بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu dare ne na asabar talatin ko ɗaya kenan ga watan bulqada hijira ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da goma ga watan Julai shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya. Abuwan tara ga watan Julai. Amma ko ba yau wani rahoton za a karanta ba Ga mu Allah ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci na Ari da ke nan babban birnin Niyami a ƙasar Nijar. Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗo wa'in fasahuna masu albarka domin faɗakar da junanmu game da abubuwan da suka shafi addinin mu na musulunci. Allah ya datar da baki na akan faɗin da ya Buhuri da aka ce da yi magana a kan shi ne usul da'awa salafiyya wato wasu tuwasu da da'awa ta salafiyya ta giru ta ɗaura a kansu. A gurguje zan so yin tarihi na ita kalmar salaf shi ita da'awa din insha Allah muna da ƴan uwan da muhabara da zamu yi wacce a cikin insha Allah za mu tattauna game da da'awa in aka ce salaf a cikin lugha ta harshen larabci asali fi'ili ne na salafa yasluku salafan ko a ce su rufa abin da asali yake nufi shi ne duk wanda ya gabata shi ne man taqaddama wa sabaqa ana cewa as-salihu shi ne al-mutaqaddim ana cewa as-salafu as-salifu ko as-sulafu dukkanin su al-jama'atu mutaqaddimun ko kuma a ce al-qawmu as-sulafu duka dai wa'anda suka gabata idan aka ce salaf ɗin shi ne kawai waɗanda suka gabata na daga iyaye da dangi waɗanda suka gabace ka a shekaru ko a matsayi daraja kenan da wannan ne malamai suke fassara hadisin da imam muslim ya furutar a cikin sahih nashi daga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa wa Isa Fatima yake cewa wala urani illa qad hadara ajli ina ganin lokaci na ya kusa wa innaki awwalu ahli al-qur'an ke ce farko wacce za ki fara riskata bayan na wuce a cikin iyalai na sai ya ce wa ni'ma salahu analaki ma dalla in zama miki magabaci wanda zan riga ki yin gaba ke kuma ki biyo na a baya a istilahi malamai idan suka ce as-salaf ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da kuma tabi'u tabi'i da waɗanda suka biyo waɗannan tabi'u tabi'i daga manya-manyan malamai na musulunci waɗanda dukkanin musulmai sun haɗa akan adalarsu da girmansu da kimarsu kuma ana haƙaito maganganunsu a babun hujja kamar irin su Imam Malik irin su Abdurrahman Mahdi su Imam Shafi'i kasa kasa irin su Imam Ahmad kasa da su zuwa tabaka su Imam Bukhari da makamantansu to duka waɗannan su wannan ake nufi da as-salaf na'am amma kuma banda waɗanda a cikinsu ɗin aka jefe su da wata siffa ko kuma wata aƙida wacce bata dace da aƙidar da su waɗannan suke kai ba kamar hawarijawa kamar ƴan shi'a ar-rafida kamar qadariyya kamar murji'a kamar irin su ash'ariyya mu'tazilawa da makamantansu su waɗannan ba su shiga cikin wannan ta'arifi ba amma ta'arifi kuntatacce na salaf to wato kalmar ta lazumci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne salaf kowa zai shigo karkashin su ne in ya tafarki irin nasu amma asalin an ce salaf kai tsaye yana gaskatuwa ne a kansu saboda hadisin Bukhari da Muslim inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasu qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairin tawaga generation su ne waɗanda suka rayu tare da ni sai waɗanda suka biyo bayan su sai kuma waɗanda suka biyo bayan su ƙari a kai shi ne faɗin Allah wa mai yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kun ga a nan wajen manzon Allah madaukakin sarki yace wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta zo shi kuma ya bi tafarkin da ba shi mu'minai suke a kai ba mafi yawancin malaman tafsiri in ba duka ba sun tafi akan mu'minai anan ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai kuma tabbatar da haka shine Allah su kai tsaye kira da mu'minai laqad radiyallahu 'anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta shajara wannan kam kai tsaye sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anhu to aka ce salafiyyu kalmar salafiyyu nisba ce dangantaka ce jingina ce zuwa ga kalmar salaf wato ma'ana duk wanda ya zo duk wanda yake akan tafarki irin nasu to ana jingina shi a ce mai salafi kun fahimta sai dai a tarihi am na salaf jama'a shi ne duk wanda yake kan tafarki a kowane zamani har a yau to ana ce mai asal wato yana kan tafarki manhaji na salaf mun fahimta ko a yanzu ne za a yi cuta amma tarihi na shi kuntatacce shine su sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su salafiyun din su ne waɗanda suka ƙudurci aƙida irin ta su waɗannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin tafarki irin nasu a ƙarƙashin fahimta da aiki da alƙur'ani da sunna to in salafiyatu ko kuma as-salafiyatu to su waɗannan su ne duk wanda yake kan abin da su as-salafu salih to a babin itiqadi a babin mu'amala a babin hukunce hukunce tarbiyya ce da'awa ce tazkiyatul nufus ne wannan za a ce musu salafiyya to wannan kamar zai zama mana shimfiɗa na ita sulhul mawdu din wato usulul da'awati salafiyya wannan usul din na kasashi kashi uku akwai usul asasiya da da'awar salafiyya wato tuwa su manya-manyan gimshikai wanda a kansu ne aka gina da'awar salafiyya wa'annan gimshikai ne guda uku manya na ɗaya ikhlasu li ibadatillahi ta'ala kadai ta bauta kadai ga Allah madaukakin sarki shine a kore wa Allah duk wani abin da bai dace da shi ko kuma kar a hada Allah da wani abin bauta shirka da kafirci to za su fita bid'a da riya duk za su fita ku fahimta na biyu al-aslu sani shine nuzumul jama'a was-samu wa ta'a a koda yaushe salafiyya usul nasu kuma asul nasu mafi girma shine ko da yaushe za ka same su tare da jama'a kuma suna da ji da biyayya ga shugabanni aljama'a a wajen ahlus sunna wal jama'a yana da ta'arifi guda biyu jama'a na farko su ne kuma ta'arifi na farko shine wato waɗanda mutane ko musulman da suka tattaru a bayan wani shugaba na shari'a shugaba a shari'a suka tattaru a ƙarƙashinsa to waɗannan jama'a ne zai halatta a yi fito na fito da su yanzu malam ya gama bayani game da ɗaya daga cikin manyan sufofi na hawari wato fito na fito da irin waɗannan shugabannin sannan kuma ko kuma ta'arifi na biyu shine ma alaihi ahlus sunna min ittiba'i wa tarki ittida duk abin da ahlus sunna suke kai shi na daga bin sunna kai tsaye dodar da kuma barin bid'a to duk wanda yake kan wannan tafarkin to za a ce mai aljama'a ko kuma za a kira su aljama'a da wanda ya kira sahabbai aljama'a da waɗanda waɗanda suke kasancewa suke kawai malaman hadisi da waɗanda suke wa hadisi hidima su ne aljama'a da wannan tarifin suke dogara. Aslu nasu na uku shine alhadru min albida wal mubtadi'i. Gargadi da tsoratarwa game da bid'a da kuma ɗan bid'a. Waɗannan tuwasun guda uku duka sun zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar shahararren hadisin Irbad bin Sariya wanda a ciki can a ƙarshe ƙarshe bayan sun ce annabi ya musu wasiya annabi ya ce usikum bi taqwallahi was-sami wa ta'a ina muku wasici da ku ji tsoron Allah ku ji ku bi shugabanni wa ina abdun habashi ko da ko shugaban nan naku bawa ne baka fata wannan ana magana ne da su larabawa yadda suke da ji da kansu da nuna isa suna ganin a can baka fata ba komai bane sannan kuma ya zama bawa to ko da wanda kuke gani bai isa bane kun fi shi matsayi kun fi shi ilimi kun fi shi arziki komai kun fi shi amma dai shi aka ayyana a matsayin shugaban ku to ku hakuri ku bi shi manzon Allah ya ce fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira wanda ya rayu a cikin ku zai ga ababen mamaki zai ga sabani kala kala sai manzon Allah ya ce wa wa iyyakum wa muku da sace ku kashe ku da fararren abubuwa domin duk sanda rikici ya faru to rikici na farko yana jan da na biyu yana janyo na uku to shi kuma rikici in ya yawa to sababbin abubuwa za su ta bayyana to kashe ku da sababbin al'amura annabi ya ce fa inna ha dalalatu fararrun al'amura a cikin addini bata ne faman adraka zalika minhu fa alayhi bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin duk wanda ya riski waɗannan fararrun al'amuran to ya rubu da sunnata da sunnonin waɗannan halifofin nawa shiryayyu sannan ya rike su ta mauda kira mai hakura kira mai to wannan hadisin ya yi ishara zuwa ga waɗannan usul ɗin guda da kuma hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce inna Allah yarda lakum salata wa yasqatu lakum salata Allah ya yarda muku da wasu halaye ɗabi'u guda uku sannan yana muku fushi ya yi fushi da ɗabi'u guda uku bai yadda ku ɗabi'anci da su ba waɗanda Allah ya yarda mu kasance a cikin shi ne ya rasu lakum an ta abudu ya yadda ku bauta mishi wala tushriku bi shay'a kar ku haɗa shi da kowa a cikin bauta wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar anya igiyar Allah gabaki daya shine luzumu sunna riko da sunna sai kuma yace wa an tanasahu man wallahu Allah ya zama ku bi shuwagabanni ku dinga yi wa shugabanninku nasiha ma'ana yin nasiha ga shugabanni shi ne haƙuri da shugabanni ɗaura su a kan daidai yi musu addu'a ko a bayan ba sa nan ga Allah ya shiryar da su ya datar da su kuma ya ba su mashawarta na ƙwarai. Ya ce abubuwa uku da Allah baya son ku da shi na ɗaya shi ne ƙila wa kana. An ce ka ce wai wai wai wa ibadatul ma'al da wulaƙanta dukiya almubazzaranci da dukiya wa kasratu su'al yawan roƙo ko yawan tambaya wacce take tambaya ta ta'annuci ba wai domin kayi da mana bilis tifada ka ka fahimta so kake kure ko kuma ka gwara kan malam to irin wannan zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wa'annan su ne manyan usul guda uku al-asasiyya na na da'awar salafiyya to sa'annan kuma bangare na biyu shine akwai usul khassa wato akwai wasu asalai keɓantattu amma a babin aƙida. A babin aƙida, ahlus sunna wal jama'a salafiyuna kaɗai suna ɗauko aƙidar su ne daga cikin alƙur'ani da sunna da ijma'in magabata. A nan wajen shi ne hasru a masdar talaqqi a babin ɗauko aƙida to salafiyya suna taƙaitawa ne a cikin waɗannan tuwasu guda uku Qur'ani da sunna da kuma ijma'in magabata saboda ne saboda ita aqida malamai suka ce tauhidiyya ce ma'ana ba wani baya cewa ga abin da ya kamata kadai sai abin da Allah da manzon Allah suka ce shine shine kawai zai zama a ban aqida to gaibu ba ko wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki ko to ko kuma ta hanyar wahayi saboda haka qur'ani da sunna su kadai ne za su faɗa aqida daga nan ake ciro aqida na'am sai ijma'in magabata me yasa aka ɗauke shi a wajen asul ko kuma masdar na ɗauko aqida shine saboda ijma'i na wannan al'ummar to masu ne ba yadda za a haɗa akan abu dukkanin malaman musulunci su haɗa akan abu sannan kuma a ce wannan haduwar ta ta zama kuskure a Allah ya tsara wannan al'ummar matukar sun yi ijma'i a ƙarƙashin wannan shi yasa ahlus sunna wal jama'a salafiyun suka taƙaita duk wata aqida da za ta ce abu kaza asli ne da abu kaza aqida ce abu kaza wannan kam sai in yana da asali daga waɗannan tuwasun guda uku in ko ya fita daga ciki to wannan ba a da itibari da shi. Ahlu sunna wal jama'a salafiyun akwai littattafan da suke ciro aqida su. Shi ne kutubu talaqqi aqida. Mun ji alqur'ani wanda wannan kan babu wata gangaren ne wannan qur'ani kai ne qur'ani. Mun fahimta to suna ciro aqida daga cikin littattafan hadisi al-mu'tamada inda sallah. wato littattafan hadisi waɗanda suke madogara ne a wajen malamai ba a wajen magabata kamar irin su sayyid bukhari muslim irin su kutubu sunan wato abu dauda su nasa'i su ibnu maja irin su musannafat irin su musannaf na abubakar ibnu abi shaiba da na abdurrazak sanani da makamantansu da ma'ajin kamar imam tabarani duka guda uku da kuma al-ajzan kamar juz'ul qira'a misali khalf al-imam Imam Bukhari to wannan tafai na hadisi malaman salafiyuna suna ciro aqidun ahlus sunna wal jama'a salafiyun daga cikin su littattafai na uku da malamai suke ciro aqida ta salafiyya a ciki sun littattafai da aka rubuta khassa saboda aqida waɗanda mafi yawancinsu in ba duka ba malaman hadisi ne suka rubuta su kamar imam bukhari khalqu afal ibad wanda dokta ya fassara shi gaba ɗaya zuwa hausa kamar littattafai na imam ahmad yana da usul sunna da kan as-sunna dan shi abdullahi ibn ahmad yana da as-sunna usman ibn sa'id darimi a littattafai ba ɗaya ba biyu ba akai da imam darimi ne as-sunan irin su ibn Qutayba irin su ibn Jarir al-Qabari irin su Imam al-Ajuri shine littafi na ƙarshe da malamin su karatu da shi wato littafin ash-Shari'a irin littafai littafin Ibn Khuzaima kitab tauhid Ibn Battah al-Ukhbari da irin su Al-Lalikai da Imam Sabuni Abu Uthman ba Sabuni mu'asiri ba wannan can malami ne irin su Imam Tahawi Abu Ja'far irin su Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da dai dalibin nashi Az-Zahabi mai Kitabul Arsh da Kitabul Ulum a baya bayan nan karshe karshe irin littafan su a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab da iyalan gidansa waɗannan littafan ana ciro aqida ta salafiyya ta ahlus sunna wal jama'a daga ciki sannan akwai wasu littattafai waɗanda suke na raddodi ne raddi ne aka yi wani ɗan bid'a to a ciki malamai a ƙarƙashin yin raddin suna assala ƙawari ko kuma usul na da'awar salafiyya ibn taymiya da ibn qayyim sun shahara akan wannan akwai littattafan su da yawa game da irin waɗannan misali fatwal hamawiyya al-kubra da makamantansu sai kuma littattafai na hudu su ne kutubun rijal littattafai da aka yi tarihin malaman hadisi kamar misali littafin siyarwa alalin nuwala na zahabi kamar misalin littafin alkami na ibn ali al-furjani kamar irin su mizanu da ikidar na imam zahabi din ne lisanul mizan na ibn hajar da makamantansu a cikin su ma ana ciro aqida ta salafiya ta ahli sunna wal jama'a amma akwai littattafan da ba a dogara da su a babu asala aqidar ahli sunna wal jama'a salafiyyu misali ba a dogara da littattafai na maqalat da suka yi magana akan al-milal wal niha kamar al-milal wal niha na Imam Shahru Satani da na Ibn Hazm Ibn Hazm al-Zahiri wannan littattafan sun ba da tarihi da labarin mabambantan kira na musulunci amma wajen ciro aqida ta ahli sunna wal jama'a to su wa'annan ba magogara bane saboda da shaharu satani da ibn hazmi din duka ilmul kalami ya yi tasiri gare su wanda na daga cikin abin da ahli sunna suke faɗa da shi irin su bagdadi abdul mai alfarqu bainal firaq shi ma ba a dogara da shi wajen ciro aqidar ahlus sunna wal jama'a salafi irin safan su imamu da kazali saboda shi sufi ne mutakallimi ne fakhruddin razi mutakallimi ne irin su al-qadi abdul jabbar mai sharhu usul khamsa duka waɗannan ba a dogara da su wajen ciro aqida ta ahlus sunna wal jama'a salafiyyun kamar da tafai na adab kutubul adab kamar littafin da malam yayi isharar shi kamil na ibn mubarak ko malam haka haka littafan tafsiri musamman waɗanda ba sa tantancewa musamman littafan tafsiri mafiya yawancin littafan tafsiri ba a dogara da su wajen tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jama'a salafiyyu in ka dauki irin su ibnu jarir al-tabari in ka dauki irin su ibnu kathir Abdulrahman ibn Abi Hatim to waɗannan kam sun yi gaba wajen asala aqidu na ahlus sunna wal jama'a a cikin tafsirin su kuma mafi yawancin kutubun tafsir gaskiya malamai ba sa dogara da su wajen ɗauko aqida abu na biyu ko na biyu shine usulul da'wati salafiyya fi mujarrad tashri' da'awar salafiyya tuwasinta wajen yin bayani wajen kafa shari'a. Kun fahimta? A nan wajen to suna dogara da alƙur'ani da sunna da ijma'i da kuma ƙiyasi. Waɗannan da abu usul ne waɗanda suke almutafi alaiha. Duka malamai sun haɗu a kan su in ka ɗauke zahiriya da akan ƙiyasi ala jumla. Da kuma sauran ƙawa'id da malamai suke istinbatu hukunce-hukunce a ciki waɗanda mafi yawanci akwai sabani a cikinsu amma ahlus sunna wal jama'a ita kanta da'awar ta salafiyya tana lura da su wajen istinbati na hukunce-hukunce a masail fiqhiyya irin su shar'u man qablana shari'un waɗanda suka gabace mu irin su qaulus sahabi maganar sahabi irin su masalihul mursala irin su al'urf saddu zara'i ijma'u ahlul madina a wajen malikiya duka waɗannan duk da an yi saɓani a kansu wajen ansa ko a yadda da su wajen kafa hujja ko a amma dai a jumlace ahlu sunna salafiyuna suna lura da su wajen istinbatin hukunce hukunce a na fikin wayannan ce to bangare na na akwai jama'a na ce a tattakaice za mu saboda lokaci akwai wasu qawaidul amma wanda ahli sunna wal jama'a salafiyuna ko kuma ita kanta da'awar salafiya aka gina ta a kansu shine na farko al-istidlal bil qur'an wal ahadith sahiha kafa hujja shine mutum shine istidlal ya rabu da ku kafa hujja to salafiyuna suna kafa hujja da al-qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ingantattu to a nan wajen Qur'ani suna kafa hujja da shi ko kuma suna bashi inaya ta musamman wajen karanta shi wajen haddace shi wajen dirasa shi wajen tafsirinsa wajen lura da yadda malamai musamman magabata ladabi da suke yi wajen Qur'ani yadda suke yi Qur'ani da sunna ladabi da kuma kiyaye alfaz na nusus, kiyaye lafuzza na alƙur'ani da sunna, kiyaye alfaz a salafiyya. Akwai lafuzzan da yake da kaji wannan lafazin, to ka san cewa wannan lafazin ba lafazi ba ne wanda ahli sunna wal jama'a salafiyyu da suke amfani shi. Mun fahimta? Da kaji kawai za ka ce to wannan ba shi daga cikin abin da misali da kaji ana magana akan hulul to wannan ahli sunna salafiyyu da ba su amfani da wannan kudu a wahdatul wujud a mun fahimta da sauran alfaz ko kuma istilahat waɗanda suke hadisai sababbi sun zo daga baya abu na biyu ko kuma ka'ida ta biyu da ahli sunna wal jama'a salafiyyu suke kula da su suke afsara da'awar salafiyya a kansu shine wajen fahimta alƙur'ani da sunna suna lura da maganganu da ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu da kuma tabi'ai da waɗanda suka lazumci tafarkin su me yasa suke tsayawa wajen Qur'ani a ce sai fahimtar salaf mun su ne sahabbai ko a ce sai fahimtar su saboda su sahabban annabi su ne wafiya alkhairin wannan al'umma banda wannan su sahabban annabi su ne mafiya ilimi mafiya sanin manufar ayoyin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka rayu da manzon Allah shi kanshi alqur'ani ya sauka ne a gaban su hasali ma qur'ani da yawa ya sauka akan ra'ayoyin sabai da suke ganin ra'ayi ne a karan farko alqur'ani sai ya sauka ya tabbatar da wannan yanzu ya tashi daga ra'ayi ya koma maganar Allah, ko kuma shi wani abu na kuskure ayoyi su sauka a gyara musu wannan kuskuren. Mun fahimta sai ya zama Ƙur'ani in ka ɗauke shi a dunkule kamar yadda wasu malamai suke faɗi yana fassara maka rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun cuɗanyi da alƙur'ani ba yanda za a yi ka fahimci ƙur'ani ko ka ɗauki ƙur'ani ba tare da sahabbai ba saboda su suka akan su aka saukar da shi a gaban su kai masailin ba su ne ake yi a gaban su suke ayoyin suke sauka ko kuma abu ne zai faru a wani waje wanda su sun san labarin amma ya hakikanin shi yake Allah ya saukar da ayoyin ko ya musu bayanin abin kirkirki duka na asiri saboda haka Qur'ani halaye da ɗabi'u na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu anhu shi ne yake gaggatuwa kan su Qur'ani a ƙarƙashin wannan ba yadda za a ce kafi su fahimtar Qur'ani ba yadda za a ce kafi su sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ba yadda za a ce kafi su wannan saboda haka duk wata fahimta ta Al-Qur'ani da sunna in ba su suka fahimta ba kai ka fahimta duk wannan fahimta za ta iya zama mata ba za ta iya zama bukata ce domin abin da ake cewa in an gaji da ita to ta su kuskure ce ke wannan ko ba zai yi ba Allah ya tsare komai ya ce na sahabbai in baka bi tafarkin sa ba Allah ma ba zai anshi musuluncin naka ba gaba ɗaya kamar yadda suka ji ayat dole sai ta yi irin musuluncin su shi kaɗai ne musuluncin da Allah ya da abauta mai da su su ne kai tsaye duk inda ka ji ya ayyuhal ladina amanu kafin ni da kai da ku mu shiga su ne da farko muta da aiki kawai duk inda ka ji gargadi kai tsaye su akewa su suka fara bin umarnin kafin wani su suka fara hannuwa kafin wani ya hannu saboda haka su ne mumine da gaske mun fahimta to babu fahimta sama da tasu duk wata fahimta da aka fahimta wacce ba ta ba to wannan sai ya zama fata daga ciki akwai aslu na biyu na uku shine ittiqadul kitabi was sunna mizan lil qabul wa rad salafiyuna a wajen as-salafi da su da'awar salafiyya suna ɗaukar ƙur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar magabata ya zama mizani na auna kowace magana mizani na auna kowane aiki mizani na auna kowace aƙida idan maganar ta dace da maganar Allah ta dace da maganar annabi ta dace da kuma fahimtar su magabatan to sai a ansa in ko maganar aikin aƙidar ba su dace ba wannan abin za a yi watsi da shi ba za a kalle shi ba shi ba mu'tabari ba ne bari ma bid'a ce mun fahimta na gaba shi ne nafi ta'arudin nusus shar'iyya a cikin da'awar salafiyya babu magana cewa nassoshi suna karo da juna a ce wata aya ce wata aya ce karo da wata aya karo da zahiri wani hadisi ya karo da wata aya a wannan ba zai yi ba sai dai mu a kwakwalan waɗanda suke akwai kusuri kai kwakwalwa za ta iya suranta maka karan amma in ka mai da shi wajen ahalin abin za su yi bayani dalla-dalla yadda wannan abin ba zai taɓa kasancewa ibn huzaima yana faɗin wannan magana babu inda aka fahimta kawai a cikin nassoshi na alkur'ani da sunna saboda shi Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce shi manzon Allah ne wa mutane bayanin qur'ani Allah kuma ya tabbatar da cewa manzon Allah baya magana da sarrai duk abin da kaji ya faɗa in huwa illa wahayi wahayi aka yi mai to ba zai yiwu ba tunda wahayi ake mai to ba zai yi tun da Allah ya bashi tawallin fassara Qur'ani sai kuma a ce a wajen fassara Qur'ani hadisan annabi suna karo da Al-Qur'ani kalla ba zai yi ba malamai suka ce duk inda ka karo na zahiri ya faru to ko dai kwakwalwa ce da suran tawa ko kuma in hadisi ne to in har karan ya tabbata to in ka bibiya za ka hadisin bai inganta ba mun fahimta duk bai inganta ba to da zarar ko hadisi bai inganta ba to ba abun mamaki ba ne ya karawa wanda ya inganta ko ya karawa wata aya daga ciki a aslu na da'awar salafiyya akwai a taqdimun naqal alal aqal gabatar da gabatar da nafsi akan hankali gabatar da nassi a kan hankali ma'ana hankalinmu na 'yan adam hankali ne takaitacce duk hankalin mai hankali yana da iyaka hankali yana da iyaka inda zai tsaya sai an samu wani wanda zai shi kuma ya tsara nashi shi ma wancan ya tsara nashi saboda haka duk abin da za a ce kadai da fahimta da hankali za a gina shi ƙurza ce na kuskure ko da ko mafiya hankalin masu hankali ne suka haɗu a kan wannan abu. Mun fahimta, amma nasu alƙur'ani sunna ijma'i wannan kuskure ba zai taɓa aukawa cikinsa ba. Mun fahimta? To asali babu karo tsakanin hankali asali da kuma nasu asare asare babu karo. Mun fahimta? duk inda ka ji an ce ga karo to kan je ka karanta amma duk wani hankali lafiyayye ba zai ce yana shakkar hadisi in har hadisin ya inganta Allahumma sai in wata shubuha ta shige shi kafin hadisin ya zo ko kuma kafin ayar mun fahimta mun yana daga cikin abu namu na salafiyun shine sallama wa nasushi ba ma aqidantuwa da aqida ko wani manhaji kafin dalili sai an fara tabbatar da dalili sannan a aqidantu ko kuma abu manhaji misali wani malami ne a mimbari na juma'a ran juma'a yake cewa shi yana da tsaikayi a kan hadisin annabi cewa wai in za a shiga makabarta a ce a shirka kai yace hankalin shi ya kasa ɗaukar wannan hadisi yaya za a yi a ce a yi sallah da takalmi amma kuma a ce in za a shiga makabarta a shirka kai mun bayyana yanzu wannan maganar da yake yana nuna shi ba salafi ba ba salafi ba asali ya riga ya kwankwaɗo wasu shubuhat shi yasa yake ganin wannan wannan nasir ba zai iya shiga shi ba misali shi ne misalin wanda ya ci abinci ya koshi in har mutum ya koshi duk daɗin abinci na kawo mai in ya ci ba zai ji wannan daɗin ba saboda ya riga ya koshi to haka ma zuciya take in har aka cika ta da abin da ba sunna ba to sunna ba ta samun zama lallai sai an kori abin da ke ciki sannan ta zauna in ko ba haka ba to duk abin da ya zo fita kore shi yake kamar yadda ibn qayyim a cikin kafan shi mabambanta yake ta bayani game da wannan yana daga ciki shi aslu da'awar salafiyya rafd ta'wil kalami ahlus sunna suna waki da tawili musamman tawili a cikin babu sunayen Allah da sifofin Allah. Murɗe sifa ta Allah, ƙin yadda ko kuma a yi kwaskwarima ga nassoshi da suka zo game da al'asma'u wasu A ce Allah na da hannu, a ce a ba hannu wani ƙarfi ne. Allah zai zo a ce a ba shi ne zai zo ba amurar duka ne zai zo. Ar-Rahmanu al-Arshi tawata istaulari. Kun fahimta waɗannan duka ta'awilat ahlus sunna wal jama'a salafiyuna a babun su na kafa aqida ba ta da wannan. Duk abin da ya zo a cikin babun sunayen Allah da siffofin shi to ana tafiyar da su ne kamar yadda su Kun fahimta yana daga ciki shine ba ba a karawa nassi da hankali ko da ra'ayi ko da kiyasi. Mun fahimta, ka ce kai a ra'ayinka gaskiya kana ganin wannan bai dace. Mun fahimta, wannan ba ne ba ne. Da yawa mu'tazila, da yawa sun yi watsi da hadisai da yawa saboda ne sai su ce hankalinsu ya kasa kama. Mun fahimta, to tun da sun kasa ya kasa kamawa sai su ce to wannan nassin bai inganta ba bai tabbata sai su waje shi kuma ingantacce ne ya tabbata amma su saboda su a wajensu ra'ayi da hankali shine a gaba kamar yadda shi alqadi abdul jabbar yake faɗi a cikin ba abdul jabbar wannan akwai wannan sanar shi can ban mutar da ne can shi ne mai littafin sharhu usul khamsa yake cewa abubuwan da ake kafa hujja da su a cikin shari'a shine su ne al'aqlu hankali a karan farko wal kitabu wa sunna wal ijma sannan alqur'ani da sunna da ijma shi biyo bayan hankali mu banta su hankali shine a gaba sannan qur'ani da sunna da ijma'i kai hasali ma cewa yake duk sanda ka ji sun kafa hujja da Qur'ani ko da sunna ba wai sun kafa hujja da Qur'ani da sunna bane saboda Qur'ani saboda magana annabi ce saboda ake annabi ta ce a saboda ya dace da hankali saboda ko ka ji sun janyo aya sun janyo hadisi akwai abin da suke yi ya dace da hankali da asali abin da suke hujja da shi shine hankali saboda haka ko da yaushe ba za ka raba su da buga misali ba ko da yaushe da an janyo aya to da misalai za a fassara ta za a yi bayani haka nan hadisi mun fahimta to wannan ya saba wa tafarkin ahli sunna wal jama'a na gaba shine qabul akhbar al ahad wal amal salafiyuna suna ansar hadisan annabi ingantattu gaba daya kuma suna aiki da su ba sa tantuwarewa su ce a babun aqida a babun kafa aqida ba za a yi aiki da hadisai ahad su ne hadisan da suka zo a babun riwaya wato ku zo ta hanyoyi masu ɗimbin yawa su ne ahad wanda suke sun kishiyar mutawatir ko to su salafiyuna duk in har hadisi ya inganta to hujja ne shi a karan kansa. Mun fahimta? Abu na gaba ko kuma aya ta gaba shine muhawaratul bid'a wa tahzir. Salafiyya suna yaƙar bid'a kuma suna gargaɗi ga da bid'a. Ba sa ɗaga wa bid'a. Ba sa ɗaga wa ƴan bid'a. Duk inda bid'a take ko ni ƙanƙanta ta ba za a ce ai ƴan ƙanƙanwa ba ce. ba ita ake kallo ba ana kallon tabi'a na sai consequences na tafi domin abin da kake cewa annabi ya gaji shi ne ma'anar ɗauko bid'a ka zo da abin da shi shi annabin bai kasance bai yi shi ba sahabban shi ba ba hasali ma sai bayan wucewar sahabban da waɗannan magabatan da ɗumbin lokaci sannan abin ya bayyana mun bayyana ko kuma koda a zamanin sahabban ya bayyana mutane in har ya zamana bai dace ba to aiki na ba za a dauka misali duk mafi yawancin waɗannan ru'asa din na waɗannan firar din ai za mu ga sun rayu ne tsakankanin wannan ƙorin babbala irin su wasu ibn abba ko irin su ja'adu irin su jaham irin su bukati ibn sulaiman irin su bishirin hadisi da makamantarsu amma wannan bai sa an ɗauke su ba an lura da su a matsayin ahalin suna ko kuma salaf ko kuma maganganun su wayewarsu saboda ne saboda ko da yaushe su babban al'amarin da ke gaban shi ne tahimul amal hukunta hankali shi zai zama hakimi ga nassoshi na shari'ar musulunci yana daga cikin aslu na salafiyya shine ijtinabul jadal al-madhmum fi nisan tajidai mun jira daga cikin siffa ta khawarij yawan musu yawan jayayya debate ne a zauna a ta buga musu musu ko da a cikin mas'aloli na ibada ko da a cikin masa'il na fikin jama'a musu bai halatta ba ballanta musu a cikin al'amura na duniya a zauna a tabga musu wannan bai halatta ku karanta a shari'a imam al'ajoni ya kai ya kawo akan magana game da wannan musu din da kuma barnar da yake sababawa musulunci da su mun fahimta na gaba shine na buzurjimu da fikiri wata asirin mazhabi yana da cikin usulul da'awar salafiyya shine daskarewar tunani salafiya suna watsi da shi da kuma daskarewa ta asubi da manha da abin da za a yi wa idan ta dalla ya ƙuri ƙarar ahqab za a kafa hujja sai a ce imamu wane ya ce imamu wane ya ce a ce a ga abin da nassi ya sai a ce ka fi sanin nassin ne kana nufin ka ce ba san nassin ba mun fahimta To, kan wannan kasuwanci babu wani malami kwaya ɗaya kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin mutum fatawa babu wani malami kwaya ɗaya gani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kowane malami ya ɗauki iyakacin abin da ya zo mai saboda haka sunna ba za ta taƙaitu a ƙarƙashin magana ko aikin wani shi kaɗai ba ba zai yi ba sunna ta fi ƙarfin wannan wannan daga cikin dalilin da malamai suka ja da malikiya akan ijma'u al-mali cewa ta yaya za a ce duk abin da malaman mutum suka da shi a kai shi daga hujja da za a kafa shari'a da shi bayan sabon annabi bayan mutuwar annabi sun watsi sun bangaren madina mafi yawancin su suke sun bangaren madina kuma kowane sahabi ya tafi da wasu hadisai da ya ji daga annabi wanda wasu sahabban ba su ji ba ko kuma sun ji sun manta to ta yaya za a ce kadai wani malami shi kadai ne zai keɓantu da sanin sunna wannan ba zai yi ba wannan yana daga cikin siffa da ake gane tarbiyya ya kafe ya dage ya ce sai imamu wani in ba shi ba to duk abin da ka faɗa ba daidai ba ne ka janyo mai hadisi ce ina mun yi haka da wani malamin a jami'a kan rike hannun ka sallah ya ce ba daidai ba ne kyan ce a in ana magana daidai ne da rashin daidai mun ce ni gane shi ne alkitabu wa sunna ko ce to in ana magana daidai da rashin daidai to sakin hannu shi ne ba daidai ba domin babu hadisi a kansa haka malamai suka ce kwaya ɗaya ne kuma hadisi ne mawuri sakin hannu a sallah na wannan kuma na daga cikin siffa da aqida wacce take ta ƴan shi'a imaniya su ne asali na daga cikin shine su ƴan shi'a duk abin da ahlus sunna suka yi to aqida shine su khalafanta musu to wannan shine addinin su to tun da ahlus sunna suna rike hannu su sai hannu suke mun fahimta to asali a babu aqida sakin hannu to dauka ne daga wayancan na ana cewa malikiya amma inda tahqiq su kansu a malikiya ba su da mun fahimta yace a a lallai take hannu shi ne asali ɗaya daga cikin sai ya janyo hadisi sai wanda yake da wani shi professor sai ya ce hadisi ne wanda ke to in hadisi ne da'ifi ne da'ifi ne da inganta haka ce da'ifi kuma hadisi ne da'ifi ne da inganta saboda haka ba ku da hujja kawai kun ga abin da yake nunawa a ranar da hadisi ko kuma a ranar ya zama imam abu zura ya ba afan hadisi a ranar ya ji kuma a ranar ya ba afan hadisi kun fahimta to wannan ta'assub ta'assub mazhabi Allah ya kyauta yana daga ciki shine a usul nasu shine at-tabatu 'ala al-haq suna tabbata akan gaskiya wal ittifaqu fi masail ittifaq dukkan ahlus sunna sun hada kan mas'ala ta aqida masail aqida masail na aqidiyya waɗannan malaman da muka ji a baya da makamantar su dukkan littattafan su in ka tattara za ga suna tafiya ne a kan salo iri daya. Mun fahimta in ka ga an samu wani kuskure to wannan zalla shi ɗan adam. Wanda kuma shi mutum dama haka yake. Ba zai ci ta ɗari bisa ɗari ba. Amma dukkan littattafan nasu haka su. amma mun fi kawo ne za ka yi ana cewa ana samun sabani an samu sabani a kan kaza a kan kaza amma babu aqida na sai a mas'ala ta aqida wacce take ba asul wace ita ahli sunna wal jamaa ita ba asul wace to a iya samun sabani misali mas'ala shin Allah ya ga shin manzon Allah ya ga Allah mun fahimta a nan duniya ake magana lokacin da ya yi raji shin ya ga Allah to wannan mas'ala ce wanda malamai sun yi sabani a amma ai kun ga ba asul bane da cikin usul na ahli sunna wal jamaa duka usul na ahli sunna wal jamaa duka ahli sunna sun hada a kansu mun fahimta mun fahimta to wannan shi akwai mumayyizat na da'awar salafiyya da ne da'awar salafiyya ta babbanta da wacce ba ta ba mun fahimta babban babban abin da da'awar salafiya ta bambanta da shauran da'awoyi shine al'adlu wal insaf adalci adalci mun fahimta idan kuntum fa'adu walau kana za qurba ko in za ku faɗi magana ku yi adalci ko a kan makusantan ku to su wannan nace babbar niza na da'awar salafiyya a ƙarƙashin wannan suna lura da almahasin wal masaru kyawawan ayyukan mutum da muna mun fahimta wanne ne yake da yawa kyawawa ne to za su yi bai da kusakuran shi za su Allah ya gafarta mishi munana ne suka fi yawa za su kauda da wanda za su yi hukunci mun fahimta suna kallon wanne ne al'abla wanne ne ya fi rinjaye to sai a ilhakin mutum da abin da ya fi rinjaye salafiyuna su suke wannan da suke da wannan adalci ko da ko wannan mutumin ba sa yi da shi a babi na zamantakewa a ciki akwai tuntunce aibobi na musulmai suna haka ne suna dadattuwa da hadisin manzon Allah la yasturu abdun abda illa sadarahu Allah bi rahmah bawa ba zai sitirta aibun wani musulmi ba sai Allah ya sitirta al'aurar shi ta su kiyama ba sa shaharantar da aibobi na mutane domin babu wani mutum da za a ɗaga shi ba shi da aibu babu shi a gurin wani duniya sai ko waɗanda Allah ya ba su isma su ne sahabbai a annabawa da mala'iku to sun ko mala'iku ba a wannan duniyar suke rayuwa saboda haka a wannan duniyar annabawa da manzannin Allah sun Allah ya ba isma mu fahimta amma duk wanda ba su ba kuskure na iya faruwa gare shi mu fahimta wannan kuwa tun daga as-siddiqul akbar Abubakar Siddiq sai kuskure hankali ya yi abubuwa da sauran sabon ce mai ba haka bane kuma ya dawo Umar ɗan Khattab zai faɗi magana wani sa'in mace ce ya zo ce mai abin da ta faɗa ba ni bane ya saba wani kuma Umar ya sallama ya dawo. Wannan shahararren abu ne a cikin magabata. Wannan to in har su Abubakar da Umar suna da irin wannan to ni ma bai auna wani da su. Mun bayyana daga ciki akwai cewa ba duk wanda ya kuskure ba ne za a bashi za a yi watsi da shi ba adalci ba ne kun fahimta ba duk wanda ya kuskure ba ne in jarratin mutum ya yi kuskure ko wani malami babba ya yi kuskure sai a ce shi kenan a yi watsi da shi wannan malamin ya zama ba kawariji ya zama ba mutazili ya zama jahali ya zama dan shi'a shi kenan kun fahimta malam Allah ya saka mai alkhairi a cikin lecture ta gabata wannan ya ba akwai lokacin da wani daga cikin malamai zai ɗauki wata sifa ta wacce ita sifar ta fi shahara akan wasu yan biya amma shi ba bai aƙidantu da ita ba saboda haka ba za a kira shi cikin su ba a ce shi kenan ya zama cikakken su duk abin da aka ɗaura musu na tsibiya musu bid'a da a nisance su duk abubuwan sun inda ake karantawa a cikin shari'a din su ibn babba a ce an hukunta shi a kan a ahli sunna salafi yana suna da adalci mun fahimta daga ciki shine ba a mayar da magana saboda kadai wanda ya faɗi karfin banza ne kawai me dalilin da ba za a saba sai a ce saboda mutumin banza ne ya faɗa فالعبرة بالقول هذا معرفة abin da ake magana mun fahimta a irin wannan za ta ji a wannan zamanin kawai sai a ce malam wani da kaje kansa littafin shi yana da gurgubin aqida kaza kaza kaza in irin wannan za a koyi da za a je faɗa waye bishan bi mujarradin abin da ce ba za a amfani da littafin ba wanda kuma in za mu koma cikin magabata za mu zan magabata suna hujja da littafan da an tabbatar da masu sunan shahararru ne akan gaba gaba akan wata bid'a amma kuma za ga ahlus sunna suna hujja da su kun fahimta Allah ya ji kan malam albani na wata lecture da yayi akan daura shi akan tasiri dab da azumi a can ko eh biyu can jami'a Bordeaux sai yake hujja da sai ya hujja da wata magana ta Dr. Yusuf Karbawi sai wani ya tashi sai ya ce mai malam ka san waye Karbawi ka san waye Karbawi ya ce na san waye Karbawi ka san idan a Karbawi ya ce kwarai kwarai san Karbawi amma kake hujja da shi ittifaq a wani babi muka yi hujja da shi a wani babi aka hujja da shi mun fahimta yanzu misali duk ba muna hujja da waɗannan littafan na almera wani halba duk ba muna hujja da su ba amma yanzu mun ce a babin afsala kai ta ahlus sunna wal jama'a an da su to kenan sai ka fahimci duk inda ka ji malami na ahlus sunna ya kula da wannan littafin ba yana magana bane akan afsala aqidat ahlus sunna wal jama'a la la la yana magana ne akan wani babu wanda ba wannan in a wannan babu ne ba za ka taɓa jin ya an fito su da wannan littafin ba to wannan amarin adalci ne ake da wannan ahlus sunna wal jama'a salafiyuna suna da wannan sannan kuma shi ne ba za a ba za a kuskurantar da saboda an kuskurantar da wani sai kuma a ce bari a zalunce shi mun fahimta ko kuma duk wani haƙƙi na shi a ce ba za a ba shi ko kafiri ne sai an cika mai haƙƙinsa ba mu su ba mun fahimta ko kafiri ne duk haƙƙoƙin da suka kamata na shi sai an cika mai su mun fahimta balantana wanda ke cikin da'irar musulunci sannan kuma bi mujarrajin wani kuskure ko wata zalla ahli sunna wal jama'a salafiyuna ba sa waƙi da malami amma ya zama wai alama ce ta azar dan bid'a wai aji kana hujja da wannan malam ko kuma a zo a dinga jarraba ka me za ka ce game da Sheikh Wali me za ka ce game da malam wani a jin ra'ayinka wannan wannan tambayoyi ne ta annuci domin ba wani ka zo kana tambayar mai istifada kawai ka zo ne kana so kai irin wannan abun kana so ka ji wannan shi kenan daga wannan sai ka ce ka mai ikamatu hujja saboda haka daga nan wajen me zai faru sai kai isdarul hukum kuma da kawai da hukunci to wayan daga cikin mumayyizat na da'awar salafi a takaice mecece da'awar salafiyya a takaice da'awar salafiyya shine ad-da'watu ila tauhid awwal ma husn mutaba'a wa ikhlas al-amr lillahi wahdahu wa nafs ash-shirk wal bid'ah wannan a takaice tace da'awar salafiyya shine kira zuwa ga tauhid tauhidin nan duka guda tauhidin rububiyya uluhiyya asma'u wa sifatu wa sifatu duka ka kadaita Allah a cikin su sannan kuma kyautata mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai za ka yi to ka jira sai annabi ya ce ka jira sai annabi ya yi domin shi kadai ne Allah ya ce wa in tuti'uhu shi kadai ne Allah ya ce in kuka bi shi to za ku shi mun fahimta sannan kuma sai kaɗai wato tsarkake aiki ka tsarkake aikinka daga shirka da barin riya duk abin da za ka yi ka yi shi domin Allah da kuma waƙi da shirka da nau'o'inta gaba ɗaya da kuma bidiyoyi gaba ɗaya wannan a dungule shi ne ma'anar da'awar sarfiya ina da barin ta kai da insha Allah Allah ya albarkaci abin da muka fara da kuma ba mu ikon yin aiki da dai subhanallah wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk